لحق قدرها الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري والتعطي فيه بنظرة تأتينا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الهاتم الهادي وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم نعم الفصل الثالث عشر fasali na goma sha shida سلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابة بعد أمره na'am maganan bishiya da kuma shaidar bishiya ga annabtar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma amsa kirarsa da yi mata ta amsa ta zo ga annabi alaihi salatu wassalam قال حدثنا أحمد بن محمد بن جلبون نعم.
بن الصالح فيما أتى به na'am نعم. مم. مم. مم. نعم. مم. نعم. hadisi ya kare daga dan Umaru Allah ya kara masa yadda sai biyu Abdullahi bin Umar bin radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Umar yake ce mun kasance tare da shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya sai wani balarabe ya kusanto zuwa ga shugaba sai ya ce masa shugaban sai ya ce ma ya kai balaraban kauye na kake nufa amana ina za ka je قال إلى أهلي sai shugaba ya ce ai sai balarabe ya ce zan je wurin iyalai na ne قال sai shugaba ya ce masa أنك إلى خير shin ba zan nusashe ka zuwa ga wani alheri mai girma ba قال وما هو sai ce menene wannan alheri ne ya rasulullahi sai ce masa la illallahu wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sai ce ka shaida da ba abun bauta sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa wannan shi ne alheri ne shugaba alaihi salatu wassalam ya tallata ma wannan balaraban kauye da shi gida na قال sai balaraban ya ce masa أشهد لك على ما تقول wane ne zai shaidan ka akan abin da ka faɗa ban da ni kafin ni in shaida sai wani ya shaida قال sai ya ce masa هذه الشجرة السابرة wannan bishiya ainihin wanda na ƙayoyin nan ita ne za ta yi shaida na ga ta nan ta ce bishiyoyi wanda ƙayoyi ke tsirawa a jikinta nan من شان الوادي ita tana gefen ainihin wannan fadama ne ita bishiyar ke
فأقبلت تقب الأرض حتى قامت بين يديه haba da maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da balarabe ya faɗa aka bishiya ban sai da an sa da ita ba ai da ba a sa da ita ba kawai shugaba na kin su da shahaba ai an gama ya rasulullahi kawai sai ta dinga fitowa tana keta ƙasa tana keta ƙasa har sai da ta zo gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am فاستشهدها ثلاثا sai da ta yi shaida da annabtan annabi Muhammadu su uku فشهدت أنه كما قال ta ce ashhadu annaka rasulullah ashhadu annaka rasulullah wa ashhadu annaka rasulullah ko ta faɗo kalmar shahada gaba ɗayan ta ashhadu an la ilaha illa huwa wa la sharika la wa annaka ya habibi ya muhammadu rasulullah sai ta faɗa ta so uku ita fa bishiyar fa ta yi magana irin na mutane kuma har balaraban ya je fahimce ta ta yi larabci fusuha na ganewa mai kyau ba irin gwalangwalan ba mm, sai an ce bishiya bishiyan gidanku tana za ta fara magana sai da kace za ka ce kaka kaka ko ba ka bane in za ka kare iya kan wanda za ka yi shaidawa ce na'am ثم رجعت إلى مكانها sannan abin mamaki ta koma wurinta kuma ta yi haɗa ƙasa ta haɗa jijiyoyi kamar ba ta taɓa tumɓukowa ba sallallahu alaihi wasallam وأنه إذا تسأل عن صحابي النبي صلى الله sallallahu alaihi wasallama an karbo daga Buraida yayin da wani balaraban kauye ya tambayi aya daga shugaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم قال له sai take masa كل تلك كل تلك شجرة رسول الله Ya da- صلى الله عليه alaihi wasallama ya dauki sai shugaba ya ce mishi balaraban je ka ga mu bishiyan nan manzon Allah yana kiranta sallallahu alaihi wasallam na'am sai ce قالت الشجرة عن يمينها ainihin da وشمالها ya je ga mishan ya ce ya ke bishiya shugaba yana kiranci kawai sai bishiyar nan ta kikikikiki a dama sai kikikiki hagu huh?
بين يديها وخلفها sai kikikiki gaba sai kikikiki baya ta dumbuko gaba ɗayanta mm.
فتعت حروقها ta yanke jijiyoyinta ثم جاءت تخض الأرض sai ga shi ta zo tana ketan ƙasa تجر خروقها jijiyoyinta na jan ƙasa da ƙura a jikinsu da ƙasar a jikinsu mm.
حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله awa alaihi wasallama haske da ta tsaya gaban maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama عليه ta ce masa assalamu alaika ya rasulallah ta ce assalamu alaika ya rasulallah haka wani bishin ta gaya manzo Allah Mm, ka amna قال الأعرابي sai balaraban ƙauyen ya ce مرها فلترجع إلى منبتها to ka ce ta koma inda ta fito Mm, sai ta koma ɗin inda ta tumɓuko ta koma tsaf kamar ba ta ɓata ba فدلت قروقها sai jijiyoyinta suka koma suka koma inda suka fito ta daidaitu Mm.
قال الأعرابي sai balaraban ƙauyen ya ce musu gaba دليل أن أسجد لك na ga na gigita kamar izini kawai maka sajada ya rasulullah ya cancanta a maka bauta to bishiya ma ta ta haka balle ji abin da yake tunani to bishiya ma ta sajada mara hankali balle ji mai hankali to da ka shi ya kamata ya sajada ba bishiya ba Mm.
قال sai shugaba ya ce masa لو أمرت أهلا أن يسجد lalle adam mm. an tafsira laulau jaha dalilin wannan hadisin kenan sai shugaba ya ce masa ai da a ce wani ya cancanta a yi masa sujada saboda tsananin girmamawa to da na umurci mace ta dinga yin mijinta sujada saboda girmamawan ta gare shi Mm, to tun da babu haka to ba za a yi haka ba na قال sai ce فأذن فأذن لي أن أكفل يديك ورجليك to kamar izini in kis din hannunka da kafafuwanka saboda girmamawa da soyayya ya rasulullahi Mm.
فأذن له manzo Allah sai ya masa izini وفي الصحيح a cikin sahihul bukhari kuma a hadisin Jabir dan Abdullah a tsawil tso dogon hadisin دعا رسول الله sallallahu alaihi wasallama في حاجته shugaba alaihi salatu wassalamu ya fita bayan gari yana biyan bukatarsa ولم يرد أن يستتر به bai ga komai wanda zai sukirtu da shi ba إذا بشجرتين sai ga wasu guda biyu da wasu bishiyoyi guda biyu a gefen fadama suna tsaye jingima jingima فانطلق رسول الله sallallahu alaihi wasallama إلى sai shugaba ya tafi ya tashi je wurin ɗaya cikin su فأخذ ببن من أوسانها sai ya riƙa ainihin reshe ɗaya babba daga cikin rassan wannan bishiyan قال sai ya ce إن قال علي بإذن الله biyo ni da izinin Allah
فانقادت معه kawai sai sai sai sai sai kawai bishiyan ta je shugaba ke da كالبعير المنشوش yanda ka san ainihin eh, ne sunan abin nan raƙumi wanda aka sa masa da baibayi aka sa masa ainihin ne sunan abin da ake jan shi akala ana da ba ana da da tafi ba kawai haka bishiyan nan ta je Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na بلسان أقاربه wanda yake bi ainihin yake bin mai jansa
وذكر عنه فأنا بالكبرى مثل ذلك sannan ya ambaci hadisin ainihin ya ƙara yi ma ɗaya akwai ɗaya bishin ismail mata haka
حتى إذا كان للمنزل بينهما na حتى إذا كان للمنزل har بينهما sai da ya kasance ainihin sun haɗu tsakaninsu wannan tana nan wannan tana nan suka kewaye maulana rasulullahi Mm.
قال sai ce جلس إمام علي بإذن الله to tun da kun haɗu ku biyu to ku biyo ni ku biyo da izinin Allah ku zo فانتهى ku zo ku kewaye da sarki amma suka ta kewaye shugaba alaihi salatu wasallam suka fito a tagwaye da ya kira wannan suka mu kira ya ce to ku zo ku ju suka dide suka man tagwaye sai suka biyo cu suka zo rubo lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am a cikin wata riwayan daban sai ce ya kai jabiru ka ga ma wannan bishiya sallallahu alaihi wasallam ilhaqi bi sahibi ko sahibatiki ki kai jabir ka je ka ga bishiyar nan annabi yana ce miki ki biyo ni ta biyo jabirin kenan eh kaga an aiki jabirin kenan ya ga bishiyar ta biyo jabir ta zo shugaba na kira har sai na zauna a bayan su na biya bukata ta aini sai wannan ta taso ta matsa ta matsa har ta zo riƙar uwarta sai suka zauna annabi ya zauna a bayan su ya ce sai gashi ya fito shi an jabir ya ce ya fito na fito ina jiran shugaba yanzu na biyan bukatarsa ya ce sai na zauna ina jira da zuciyata ina cewa a'a sallallahu alaihi wasallama ya ce kawai na cikin kaɗin zuci sai na wai ga kawai sai na ga shugaba alisalatu sun ai ya gama ma ya gama ko ne ga shi ya fito har ma bishiyoyin sun koma inda suka fito kowace ɗaya daga cikinta ta tashi akan tushenta sallallahu alaihi wasallama ainihin shugaba alaihi salatu wasalam sai ainihin tsaya tsayawa sai sai haka da kanki haka ya haka yace ke kenan ke kenan kawai shi kenan sai wanda ta kowa ne ta wannan wata kuma dan da ka ma yau ki tsara kaga ke suna gani suna bi Ano Usama da dan Zaid ya rawaito Allah ya kara musu yarda su biyu yake cewa sallallahu alaihi wasallama kaga wancan ruwayan na na Abdullahi bin bin Umar daban ruwayan ruwayan Jabir da Buraidata daban ruwayan Jabir wanda yake ta biyo shi kamar an sama ta ainihin raƙumi an huda maka hanci ka san huda hanci ya fi bi da an fuska zai bi to akalan da aka samu kamar an huda hanci aka sani akala aka sani fasin kuzin aka ja kamar da zai bi ga kuma ruwayar ainihin Usama bin Zaidin kaga akalla ruwayoyin ashe ba kala ɗaya bane kala hudu ne kowanne kuma da wannan sallallahu alaihi wasallam na'am sallallahu alaihi wasallam yace shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min a wani sakin yaƙe yaƙe da muka je da shi sallallahu alaihi wasallam shin akwai wani waje wanda shugaba zai je biya bukatar sa sai na ce lalle wannan ainihin fadamar wannan kwarin babu wani waje wanda mutane za su tsumuna su biya bukata mana a buɗe ke ba bishiyoyi ba komai a yaye shi sai ce shin ka hango wani dutse kusa ko wani bishiyar dabiniya ko da nesa ne ɗan nan sunan kusa sai na ce ainihin ga ga wasu dabire ta ƴan kusa kusa na hango shi sai shugaba ya ce masa jika sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama jika ka gaya musu cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi yana kiran su su zo magana zai fita zai fita zai bukatarsa sannan ka gaya ma waɗancan dutsen kwatankwacin haka su hana ka ce su masu zo ina kiran su sai na je na ga ma bishiyoyin nan na daji na yi haka na rantse da wanda ya aiko annabi da gaskiya shine Allah madaukakin sarki yace wallahi sai na ga bishoyin nan suna kusantar juna suna kusantar juna har sai suka taru suke gungunin ki guda kuma na gani bishoyin su akar da wannan yana kulluwa kan wannan wannan kan wannan kamar yadda ake yin ainihin gini har sai da suka kasance rukanan khalqahun wannan kan wannan wannan kan wannan gaskiya haka suka ce wa shugaba annabi Muhammadu lokacin da annabi ya gama biyan bukatar sa sai ya ce mani ka ce kowa ya koma inda ya fito na rike da wanda raina ke hannunsa الشجرة يبتغين wallahi sai naga da bishiyoyin da binan nan da kuma waɗannan duwar watsin suna rarrabuwa kowa na fito yana komawa inda ya fito
إلى مواد har sai da suka koma zuwa ga wuraren su da kowanne ya fito wannan na daga cikin mu'jiza ta Maulana Rasulullahi kaga wannan ba wuri ɗaya suke ba daga wurare daban-daban da binan ce sai da suka taru wuri ɗaya suka zo wurin manzo Allah suke masa kaman gini kaman ka- kaman ganga bishiyoyi su ma duwatsun daban-daban ne wanda ya zo wanda ya zo wanda ya zo suka taru wannan haukan wannan wannan haukan wannan sai suka yi ma annabi alaihi salatu wasallam makiwayi sannan ya shiga biya bukatarsa sannan abin da zai kara baka mamaki na cikin ne ba a faɗa saboda ba wanda zai leƙa ya gani ko ba sa wani amma ita ma kasan darewa take ta haɗe abin da ake yi Mm. sannan kuma sai a ce kowa ya koma inda yake kuma duk su koma Eh, illallah.
قال يا علاء بن موسى يا بشر الله وأنا ya labin sai ya bacci suna faɗi Allah shi kara masa yarda أول ما جديد sallallahu alaihi wasallam ya ce na kasance tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama na fi مسير a cikin wani mata a cikin wani tafiya وذكرنا ومن هذه الحديثين shi ma ya ambaci kwatan kwacin waɗannan hadisai guda biyu da muka ambata وذكر ainihin ya ambaci cewa
فأمره والدين فانضمتا ainihin sai umarci waɗannan dabinai guda biyu wandan da ta suka wa mu juna su biyun في رواية a wata ruwa kuma daban كعدين ainihin asha'ata ne duka sunan da jine ne akwai da jino wasu irin tsawon damun jikin nan wanda ba su girma sun yi zangara zangara ba suna kiran su wadataini ko ko wadatun idan guda biyu ne wadataini akwai kuma asha'ata ne wanda suka taso yanzu da suke tasowa suna tashin girma amma matasa ne ba su yaya ba to asha'u guda ɗaya asha'ataini guda biyu to dukkan hadisan ya rubuci suka zo kuma suka koma kamar yadda muka karanta wancan na mm.
وأنزلنا لجنس المدرسة فيه an karbo daga gaila na bin Sulaiman tasakafi kwatan kwatan wannan hadisin shi ma ya rawaito a cikin shi ma bishiyoyi guda biyu na dabinai مسؤول رضي الله عنه an karbo daga dan mas'udu Allah ya kara masa da Abdullahi bin Mas'udin kenan sallallahu alaihi wasallama daga daga shugaba alaihi salatu wassalam shi ma ya rawaito hadisi makamanta haka a cikin yakin Hunayn shi ma ya kawo irin wannan hadisin na kiran bishiyoyi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am عن عن ابن مرة رضي الله عنه an karba daga yala dan mamata Allah ya kara masa yarda وابن ثيابة أيضا ainihin shi ma haka ibn sayabat shine dai ibn sayabat وذكر أيضا أشياء رآها عن رسول الله sallallahu alaihi wasallama ya ambaci abubuwa da yawa wanda ya ganta tare da yanda ya ganta tare da Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وذكر أن سلعة أو صورة جاءت daga cikin abin da ya ambata ya ambaci wannan hadisin to anna qal'ata ko samurata qal'a nau'i ne na bishiyoyi samura kuma nau'i ne na bishiyoyi masu rinki masu rinkin kayoyi to duka wannan nau'i ne na bishiyoyi gabaki daya ko qal'a ko samura qal'a shine bishiyoyin da ba su da kaya samura sune bishiyoyi masu kaya amma rinki rinki guda to yace ya ga haka ko wannan rinkin bishiyoyi ko wancan sun zo wurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama فأضافت به sai suka kewaye shi ثم رجعت إلى منبتها sannan bayan ya gama biyan bukatansa suka koma matsararsu su wannan manya-manyan bishiyo ko bal'a ko sumra ɗin gaba ɗaya قال رسول الله sallallahu alaihi wasallama sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce إن حتى أذنت أن تسلم ya علي ce ai waɗannan bishiyon da kaga sun zo rukuni guda gingima gingima sun nemi izinin zo da gaishe ni ne sai su iso suka zo suka gaishe ni suka koma Mm, sallallahu alaihi في عيسى عبد الله بن مسعود Ka ga wannan shi ba ma irin wancan bane ko wannan su ne kawai suke shauki da zauki da jazaba ya kama kawai zo su yi gaisuwa su ji kanshi kawai annabi shugaban kai su zo suka zo da kaman su kuma suka koma alayhi salatu wassalam na آذنت النبي صلى الله sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم لا تسمعوا له شجرة na'am wata bishiya ta nemi izini wurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ainihin aljannu annabi alaihi salatu ne yaji yaji aljannu suka ji karatu annabi alaihi salatu a can kurin Madina eh, lokacin saukan kuluhi ila annabi subhanahu wa ta'ala aljanni kenan na'am
وعن مجاهد عن ابن مسعود رضي الله an عنه karɓo wata ruwayan daga mujahid shi kuma daga Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara musu yarda a cikin wannan hadisi أن الذين قالوا ainihin aljannu suke cewa من يشهد لك ainihin wane ne zai maka shaida zai shaida man cewa kai annabi ne ya rasulullah sai shugaba yake cewa watan nan bishiya za ta yi shaida ainihin ta zo ke bishiya ki zo Mm. sai nake sai gashi ta zo tana jan jijiyoyin ta ƙasa tana ka'aƙi tana kakakakakakaka alamun cewa babban bishiya ne kenan saboda haka da zo ta shaida da wannan ainihin cewa annabi annabi ne daga nan su waɗannan aljanu su shaida da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan ya ambaci ainihin kwatan kwatan farkon wannan hadisi ya ambaci wani kwatan kwatan wannan hadisi alƙali abu fadl alƙali ya yace cewa wannan Abdullahi bin Umar ne da Buraidata da Jabiru da Abdullahi bin Mas'udin da Abu Ya'la bin Murrata Usama bin Zaid da Anas bin Malik da Ali bin Abi Talib da Abdullahi bin Abbas wa gairuhum da wasu su sahabbai nau kenan sahabbai nau kenan sahabbai tare kenan suka rawaito daban-daban daga tashin bishiya da duwatsu dan aka kira sai ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gona ai ya fi karfin kai sa ka sa shakka a ciki ko ba ka ba na'am dukkan su sun ittifaki akan wannan kistoshi na tashin bishiya ko kiransa ko kuma ko ma'anan wannan kissa kuma an rawaito daga gare su su kuma daga tabi'ai ninkin banincin waɗannan sahabban su kuma ya ce sai ya kasance wannan ainihin yatsuwan wannan hadisin da wannan ruwayar saboda ƙarfinta ta kai inda ta kai alaihi wasallama ainihin ibn furikin ya rawace cewa shugaba alaihi salatu wassalam yana ainihin wani yaki a daifa lailan da daddare huwa wasinin yana ainihin gangadi shi ainihin ibn furatan kenan ainihin sai na'am ainihin sai ainihin asidra wata magarya sai ta bujiro gare shi sai ta tsage gida biyu gare shi har sai da ainihin annabi alaihi salatu wassalam ya zauna tsakanin su wato wannan kuma yadda abin ya faru bishiya ce ta zo ko dai ta yanke za ta faɗi annabi alaihi salatu yana karkashin ta yana jinjiri sai kamar reshe ko wani abu ya faɗo ya yanko da ya zo mai kai faɗi ka annabi sai tsage gare shi kun fahimci magana da kyau sai zai gida biyu wannan ya fita nan wannan ya fita nan mazala na tsakiya bai ma san an yi haka ba to wane mutum bishiya ta fada kan Allah zai yi to na gane ba aka ga mutuwa mai cikin Allah ya sa ana shi ne sai na ainihin kuma tana nan a tushen ta har yanzu suka ce ita bishiya da ce wannan din tana nan har yanzu a tsagen yanda take sallallahu alaihi wasallam na'am ainihin sananniyar bishiya ce ana girmama ta ana kai ziyara a ga wannan mu'jiza ta Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi daga cikin irin wannan akwai hadisin Anas Allah ya kara masa yarda sallallahu alaihi wasallam cewa Jibril alaihi salam ya ce mun shugaba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ainihin wal'awa jinan ya gan shi na cikin damuwa ya rasulullahi kana so in ganar da kai aya ne yana so sa shi farin ciki ne da kana so yake bin a jibril bismillah ganar da ni mana sallallahu alaihi wasallama shugaba alaihi salatu wassalam sai kalli wata bishiya a can bayan farin madina sai ce mata kira mun wancan bishiyar sai ga bishiyar ta zo har ta tsaya gaban shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ce masa ka ce ta koma ka mata umarni ta koma sai ta koma inda take wannan annabi yayi ne dan ya faranta mu jibril ran na'am daga aliyu shi ma da ta hadisi kwatan kwatan haka amma da an bace jibrila a cikin ta ba yake cewa yake cewa ya Allah ka ganin da ni wani aya wanda ainihin in har na ganta ba zan damu da duk wani wanda ya kare ta ayar ba bayan ayar da na gani ya Allah sai kira bishin sai ta zo masa وذكرهنه صلى الله عليه وسلم في تنزيل قومه an ambata an ce damuwar da shugaba ya shiga saboda kayyatawa mutanensa ne kaga duk wannan yana alaka da mutanen da suka kaddata mutanen Taifa ko wanda dalilin shi aka saukar da suratul jinni kenan duk wannan hadisin suna da alaka da wancan tunda da in ka lura kamar a wuraren ne gabaki daya na'am وطلبه الآية وطلبه وطلبه الآية وقلنا له ainihin wa talabul ayar da annabi ne ma yace a ganar a gane a nuna masa ba dai shi bane dan mutanen ne idan su ga ayar da za su natsu ba da shi da shi manzo Allah ai shi ya bai bukatun kuma wata aya ta cewa shi annabi ne Ai Allah ne ayan shi ba ba ka ba mm وذكره إسحاق أن النبي sallallahu alaihi wasallam ibn ishaq ya ambata malamin imam al-bukhari yace cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama أراه كانت مثل هذه الآية في سدرة لها ya ga ya nuna marukanata rukanata wannan dan damban da ake ji da shi a cikin sahabbai ko in ce kafin ya zama dai ya musulunta ana ji da shi kaskar bani bai taɓa faɗa da wani ko kowar shi ba sai ya kare shi rana da manzala nuna mashi iyakarsa rukanata ba za ka musulunta ba ta rasulullah ai sai ka iya nu sai ka iya sa mallan a ƙasa kamar da wasa eh haka dai rukanata ce eh ce to zo mu gwada shikenan manzala ya buɗa rukanata ya buɗa kafin rukanar ke gama daura ainihin ugun bance mazala ya daga shi da hannu ya maka shi da ƙasa ta rasu wallahi ban shirya ba ai ban shirya bane ka mun shiga sauri ne yace to shirya yana shirya ya kara dadumo annabi ya nufo shi mazala ya kauce da ya kara ba wuyan shi kara maka shi ta yace kai kai kai kai kai ban fa shirya bane sai ta to shirya da kyau da ya shirya ya dadumar da annabi ya daga shi mace ashhadu an la ilaha illallah wa anna kafin ya roƙa sai cewa anna rasulullahi ta wata dukan farkon da ya muje ce a a ita da barjan da aya ta biyu eh da ya ga ta din yace ya gama sallamawa yace amma ba daga ta uku ya za a kasance da ya ji ta uku zai fasallufo daga zai ji daga sama yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullahi da wannan shine rukanata to mazala ya ganar da rukana ainihin irin wannan aya na bishiya ga annabi Muhammadu amma ta ga sallallahu rasulullahi na'am فأتت حتى وقفت بين يديه mazala ya kira wannan bishiya ta zo har sai da ta tsaya gaban shi Mm. sannan ya ce irji'i koma yanda kika fito sai ya bishiyar ta koma Mm.
وعلى بنا موجد awa alaihi wasallama إلى نفسه من قومه yayin an karbo daga ainihin imama Hassan annan shugaba alaihi salatu wassalam ya kai karan Allah ya kai kara wajen Allah wa mutanensa da suka ji amsa ainihin da awarsa وأنهم يخوفونه akan in suna tsoratar da shi kamar suna yi masa barazana
وسأله آية يعلم بها أن لا مخافة عليه ainihin sai annabi ya tambayi Allah wata aya wanda su za su san cewa ba wani abun tsoro a tattare da shi ballantana su ba shi tsoro وأوحي إليه أن يأتي وادي سلام sai aka yi masa wahayi annabi ya ce cewa aka mun wahayi cewa in je ainihin wancan kwarin fadama in je can فيه شجرة a cikin ta akwai wata bishiya فرق غصن منها يأتيك ka kira rafkeken wani katar reshe daga ciki zai zo wurin ka ya rasulullah وقال sai manzo Allah ya aikata haka فجاء يخط الأرض خطا حتى انتصف بين يديه sai ga shi wannan reshen da manzo Allah ya kira shi yazo yana taka kasa yana ceto kasa har sai da ya tsaya cif gaban Maulana Rasulullahi mm.
فعبده ما شاء الله daga nan ainihin dutsen ko ko wannan reshen ya tsaya gwargwadon abin da Allah ya so ثم قال له sannan manzo Allah ya ce masa ji ka koma kamar yanda zo ka koma kamar ne koma ya manne da uwar uwarsa kamar ba a taba tumbike shi ba sallallahu alaihi wasallam na قال sai ce يا رب ya ubangiji ألا مخافة علي na sani lalle ba wani abun tsoro a tattare da ni ba abun fargaba a tattare da ni ونعوذ منه أن أمر رضي الله عنه an rawato wani hadisin kwatan kusan wannan daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda وقال فيه yace yace a cikin wannan riwaya yake cewa آية لا أبالي من سلبني بعدها ka ganar da ni wata aya wacce ba zan karyata ba zan damu da wanda ya karyata ni ba a wanda zan damu da wanda ya karyata ka ko karyata ayan ba tun da in ni na gani na gama yakini shikenan nuna mun ya rasulullah وذكرناه sai an bata kwasan kwacin wannan hadisi shi ma aka kira bishiya a gaban shi daga nan yace ya sallama din duk duniya su karyata yace shi yana nan akan haka وعن ابن عباس رضي الله sai عنه riwaya abdullah bin abbas Allah ya kara masa yarda أنه صلى الله عليه alaihi wasallama وسلم أعرابي shugaba alaihi salatu wassalam ya ga mu wani balaraban kauye أرأيت إن دعوت هذا القصة من هذه النسلة shin baka gani idan ka kira wannan zangarniya dabino yana da zangarniya wannan zangarniyan kunnun guda daya shine shi reshen shi ba ba shi da shi bai da gusul sai in to wannan kunnun gabaki daya shine reshen shi sai ce kana ganin idan na kira kullun dabinon shan wannan falfal falfal din guda daya أتكلمني رسول الله صلى الله za ka shaida ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama na عليه وسلم sai ce kwarai kuwa فدعا maza Allah sai ya kira wannan ainihin reshen dabiniya فجعل ينقض حتى أتاه kawai sai ga ainihin ji wannan reshen dabinono sun fito daga cikin suna tukukuwa ɓalɓal kamar da ake ɓalle su har sai da suka zo gaban sayyidina rasulullah na فقال sai annabi ya ce ارجع koma tunda ya gani إلى مكانه daga nan suka koma inda suka fito a cikin ainihin wannan bishan dabiniya وخرجه الترمذي ainihin tirmizi ya fitar da wannan ruwaya قال yake cewa za hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce a ka'idar Bukhari da Muslim. Mm, Allah ya kara mana kwanar manzo Allah. Allah ya kara mana fahimtar sai ma Rasulullah da ganin girman sai ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah karka sanya mu daga cikin wanda ba su san neman taimako ba su san samun taimakon manzo Allah. Sanya mu daga cikin masu Allah ka sa Allah ka riskar da taimako annabi gare mu. Ninkin baninkin duniya da lahira. duk wanda bai san taimakon manzo Allah ya kada yan uwa duk halittar Allah taimakon annabi ta samu ko ta sani ko ba ta sani ba ko ta da ko ba ta da ba in dai rahama taimako ne ko ba taimako bane in dai rahamar Allah taimakon Allah ne to manzo Allah ne wannan rahmar kaga komai da mutum ya samu in dai rahama ne to taimakon manzo Allah ne kuma an har wannan taimakon bai riski mutum ba to definitely sai ya shiga wuta ka tabbacin kuma samun taimakon wanda zai maka amfanin karshe shine ka samu wannan daukirin alkiyama har ma yin da aka yaki a ƙasa aka ce ai ga motocin kungiyar neman taimako na duniya Red Cross ko ga motocin kungiyar kawo dauki ko kungiyar neman taimako al-igasa ma ake kiranta ko kasar akwai al-isafat ko akwai igasa akwai sa'af sannan kuma akwai ainihin ita wannan din na neman taimako dukkan yake yi sunan su neman kawo dauki idan har lalle kawo dauki wani dan adam zai iya kawo wani dauki saboda yaki ko saboda talauci ko saboda ciwo ko saboda neman gudunmawa yan fashi sun kama shi ko saboda kaza kaza da sauransu za ka iya kiran waya ka kira yan sanda a kawo maka dauki a gidanka ko a daji ana yi ko ba a yi amma abin mamaki wai har mutum ya dinga insan haka a janabin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin da kawo daukin dan fashi da kawo daukin dan sanda da na soja da koma na wai wace kawa ne wai ba Allah nake kawa ba amma ta hannuwa ta hannun wanda ya gara daga cikin bayan sa to dan har Allah zai kawo dauki ta hannun dan sanda zai kawo dauki ta hannun gwamnati zai kawo dauki ta hannun barayi ai ainihin yan yan banza zai kawo dauki ta hannun wani kato ma wanda ya ci ka karfi ka ce da Allah wala taimake ni ko ba gaban kuma idan har Allah zai kawo dauki ta hannun wani zuwa gare ka wai menene abin da zai gaza kawo dauki ta hannun Annabi Muhammad kana jin cewa ba Allah ne kenan sai dai kana jin Annabi ne Allah kai ne mujirjin kenan eh mana wato abin da yake fahimta suna kokarin jingirta shirka ga wasu suna fattan tiran mushrikai domin in ka kalli abin da da basira za ka rasa cewa to ne suka fahimta wai wai suna fahimtar Annabi ne kenan yake kawo daukin koko Allah duk duniya ba wani wanda zai ya ce annabi fa mai dauki ya fahimci cewa wai yana nufin annabi ne mubasharatan bi zatihi a Allah ne ke ka dauke ta hannun manzo Allah kuma kai ma ka isa abu ta hannun wani naka na hannun daman ka ko ba haka bane a kama kafa da kai a rasa komai ta hannun wani amma ana kama kafa da wani a samu saboda wannan yana da alfarma a wurinka to annabi bai da alfarma a wurin Allah ne da idan aka kama kafa da shi Allah zai ki kai ma matarka kai alfarma a wurinka aka kama kafa da ita aka samu dan uwanka wanka babanka kakanka yayi alfarma a wurinka aka kama kafa da su aka samu a wurinka balla sana muhammadu rasulullahi ka ce wai in an ce Allah dan albarka annabi wai shi an yi shirka ko kuma dan haka kai baka bukatar taimako annabi Allah kadai to akwai zanni wa man akwai zanni wa man khalaqatu wahida mahrumun alaihi wallahi ai wannan ya ba annabi izini kuma ka abin tausayi wai yanzu duk an tare ne ana kare shi shi kuma sai hura hanci yake yayi yayi yayi tauhidi sai hura hanci yake yayi tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wai wannan irin tauhidi ne wannan ba annabi a ciki ni na rasa irin tauhidin da babu annabi wannan irin tauhidi ne ba annabi wala yasa aka mu khalqu samawati wal ardi yaquluna allah ba kafara ba makka ba mushrikai ba Allah ya ce zaka tafi za su ce maka Allah ne halitta sun yadda kenan Allah ne halitta ya halitta san mai da kafi halitta amma me hada su da Allah me hada su da su saboda sun kidda da Annabi Muhammad shikenan fa Muhammad Rasulullah ne da gawar to karanta wannan mutane kuma ana ta kunkun bakin tauhidi tauhidi tauhidi tauhidi har wai wani haƙƙin Allah ko uban waye zai kwato haƙƙin Allah uhu karbi wallahi da mamaki Allah ya zama wani mai rauni kenan za su yi an kwato Allah haƙƙin eh ya zama gaje yanzu ana kyauji digima ne a kwato mu Allah haƙi kuma ka za abu mutum wurin annabi ne za a kwato mu Allah haƙi wai annabi ne zai zai zai kwace haƙin Allah mu ne muka muka tura mu Allah annabi haƙi zai ya mamaye saboda haka yanzu ana rigewa ne za a kwato mu Allah haƙi a wurin sai na rasulullah wannan wannan bala'i komai na Allah da annaba a cikin uwa duk abin da ainihin eh wai ka tunkari Allah da ke babu annabi Allah baya so Allah ba zai kalla ba ya ce ke ishara kalmar shahada ne sai ka gwa ma in ka ce la ilaha illallah sai ka gwa ma da Muhammadu rasulullah sannan ka shiga musulunci ko kai waye sallan nan kana cikin yin ta kuna cin ganawa da Allah Allah da ce sai ka ga da ni gida zan karba sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wai ka san dalilin da yasa aka ga ta ya kenan ko na raka'a biyu saboda sallar asuba raka'a biyu da a ce ke guda da a ce sallar asuba ba raka'a biyu bane to da raka'a hudu da sun gulta hiya to idan aka yi haka to sallar asuba ba ta hiya ba ga sai annabi ci da haka shi kenan Allah ya tabbata da raka'a biyu ta hiya da raka'a biyu ta hiya da raka'a biyu ta hiya da ka ce magriba raka'a ku sai Allah ya ce to ta ɗayan ma karshen ita ma dole a mata ta hiya ta da ba to da ga da annabi Muhammad daga nan wuturi ita wata samu ta hiya dole so duk abu saboda annabi ya shiga dole amma kaidar sallah ai biyu ne kada sallah bibi ne ko nafila ce bibi ne safar Allah ma bibi ne sai wutiri ta roje daya nafila sai magarba ta zo da wutiri abin nan Allah ya ce to a datsa gaisuwa bibi bibi bibi dole inda ga inda hankali sai ake to masu rudu a musu sungul bana kawai da azhar da la'akar da isha a musu sungul tayya to idan aka sungul tayya to masu bibi ba za su samu tayya ba kenan saboda Allah ta'ala ce dole sai an gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gaba to mutum abin mamaki ne wannan lamari komai na Allah zakkanka hajjinka ainihin menene naka azuminka mutakar bai biyo ta hannun Maulana Rasulullahi ba to Allah ta'ala ba zai kalli wannan ba eh kamar yadda na faɗa ne da azumi ce idan ka ce ma ubanka ba babban bukatan taimakon ka dan Allah ka kalli maganar nan da idan musira ba babban bukatan taimakon ka ka cire nafsi ka cire komai babanka so ka ce baba eh ni fa nayi wuya nayi kawai ban bukatan taimakon ka ka kalli baban ba mai kalle ka baba ya ga ɗan ne ladabi ko ya ga ɗan kirki ya ga ne ya ga ɗan banza ya ga mahaukaci ya ga wawa ya ga jaki ya ga dolo to wanda ya gama baban shi haka baban shi ya ga dole ya san ya haifa hasara ya san ya haifa wanda ba zai samu albarkarsa ba to ina ga wanda ya gama maulana rasulullahi wai a ce kuma bai rashin kunya ba a ce bai so arewa ba a ce bai zagi manzo Allah ba to ko babanka ne ka ga ma kana rantsa da Allah ka zage shi a matsayin uba da ɗa ɗa ya ga ba babban bukatan albarkarta to wallahi ya zage shi ko da ko sai na Allah ya ce ba babban bukatan taimakon ka sai na Allah wallahi ya zage uban shi ballan kana maulana rasulullahi wannan abun yana da hadari ɗan uwa akwai hadari akwai hadari kada mu kula da irin wannan yanayi Allah ka tsare mu alfarma manzo Allah kuma ka san abun haushin sun fi kowa neman taimako duk sallar duniya aka gama gashi fa Allah aka gama gana da shi amma sai an nemi taimakon mutane to da Allah ina tauhidin ina tauhidi ne a nemi taimako wurin gwamnati a nema wurin mutane a nema wurin alhaji a nema wurin honorable a nema wurin kaza a ne har ba a hakura ba har ma dan guntun dan aka ji da kwando fi sabilillah ko ba haka a nema fatocin layya a nema fatocin sallah karama ko ina nema a nema a rediyo a nema kaza a nema har ina duk wannan ba neman taimakon mutane bane mutum amma ya kasa garewa ashe cikakken mushriki ma shine cikakken mushriki sai annabin ne kake cewa ba za a nemi taimakon manzo Allah ba kana nufin kai mutane sai su ce maka taimako amma manzo Allah bai isa Allah ta'ala ya taimako saboda shi ba to mu taimakon manzo Allah muke nema komai da Allah yana hannun manzo Allah ne manzo Allah ya taimake ka ya zo maka da musulunci ya taimake ka ya zo maka da Qur'ani ya taimake ka ya zo maka da shari'a ya taimake ka ya zo maka da komai ya taimake ka ya zo maka da kalmar da za ta sa ka cika da ita ka shiga aljanna kalmar shahada sannan shi ce mace ka a tabbayar kabari za a za a maka ya so ka ka maka shi ce mace ka wurin cire ranka aka ya dauke maka da dari kashi 90 bisa dari ya tafi da shi sai kashi 90 da karama bisa dari ya tafi da shi yace ka ji dan kwaya ɗin a kwaya ɗin ne kuwa ke zuba yake wajo wajo idan ka zo cire da mazala kwaya sai ya ce mace ka tafi da sauran mazala ce mace ta dauke maka duk halin dawainiya ya roƙo maka rahama ko ta ko ina gabar da mu da darewa duka maza la yace mace ka wurin tashin alƙurin gutan ƙaho yace mace ka wurin tashin gutan tashin kiyama yace mace ka wurin hisabi yace mace ka da shifa'atul uzma duk fa shi ya maka wannan taimakon amma wai duk wannan taimakon wai ba ka bukata la ilaha illallah da mutum ya san mashin da ya karo to da ya gaggawan tuba wallahi da ya gaggawan tuba amma akwai tamarudi akwai jahili murattabi ne ya rika in annabi ya riga ya dake zukata sai tsare su ji an ce annabi sai tsare su ji ana ban annabi kallon da hankalin sai kai akan cewa zai bari in bayan annabi eh alidufin ka ya annabi jalabin ka ya annabi ka kallon da hankalin sai tashi aka dinga abun kunya wai har tun ma ba kyale zuwa na harasa wannan musiba zaka yana so mu kiyaye irin wannan musiba nafso sako waɗanda sahabbai suka da madaukin manzo Allah ga sunan burjik in kana faɗin cewa wai ai ai annabi yana da haƙƙin a nemi taimakon shi ne idan yana da rai wai bayan ya wafati kaza kaza ka ji jahili kana nufin cewa Allah zai yi dan annabi kenan in bayan annabi ya mutu Allah ba zai yi ba dan shi Allah tsoron annabi yake ji kaga hauka sannan kana nufin annabi bai da alfarmar da zai bayan shi dan ya wafati kai ubanka yayi alfarma bayan ya mutu aka yi domin za ha haba ya haka sannan kuma bayan wannan kana nufin cewa duk in wannan sahabban annabi guda nawa ne suka je kabarin annabi Robert su suka nemi dauki akan bala'o'a daban-daban har da yasa na Fatima sayyidina Ali ya je sahabbai sun je an yi fari a Makka a Madina aka rasa ruwa na Aisha ta je ku je ku huda kabarin annabi idan sama ta hangi kabarin alƙur'an sai ta yi ruwa kuma aka yi haka a ranar ruwa aka kwana male-male a cikin Madina wato abubuwa irin wannan akwai ta da hankali yan uwa Allah ka bar mu da sirrin Rasulullah Allah ka ka ka mana ruwan wannan musiba Allah ka bar mu da annabi Allah ka bar mu da annabi Allah kan ka jarabce mu da rashin ganin girman annabi abinda zai ba ka tsoro yana fajero mutanen da ya raina ne ya fi yake ganin su kafure gudugun gudugun har yana ta musu mushi ya kira sunan Shehu Jani ya ce mushi ba a neman taimakon shi ya kira Shehu Ibrahim ya faɗa ya kira Shehu Shehu Dan Fodo ya faɗa ya kira wani wani halluti ya faɗa a fa wannan jirin a jirin wanda yake ce musu mushi fa a jirin ne kai kira sunan manzo Allah shi ma kai har da kaza bai bukatan taimakon sai na Allah to shi Allah ya maka zanno ma khalaqatu wahida ne وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومحقت له تمديدا سمعت وانا عزيز كلا نكل لآياتنا عنيدا سأرزقه سعودا to irin abin taimakon da Allah zai maka kenan duk wanda ya ce annabi ya fita tsakanin shi da Allah to karshe gaba da gaba da jalala na shi da Allah domin annabi ne kada hijabul azam shine hijabul rahmat wa ma sanaka illa rahmatul lil alamin duk wanda annabi ya kauce bashi da Allah Allah zai kona shi ne jalala ne gaba da gaba shi Allah zul jalali ne annabi ne zul ikram ba suna la zul jalali wal ikrami ba to Allah shine zul jalal zul jalalati mazala ne zul ikram din shine ainihin tajallul jamalati shine rahmatul lil alamin din idan annabi ya kauce shi kenan shiga uku kuma kaji wani koko wawa Allah ka tsare mal farmako na Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa ولك والخاتم لما سبقنا صراط إلهك ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره وإكرار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والشكر